أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا أشرين da shida ga watan Ramadan, hijira ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da goma ga watan shida miladiya haihuwar annabi Isa ɗan Maryam Alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha takwas a jiya mun tsaya akan aya ta tis'in da shida zuwa ta tis'in da bakwai a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi akan wannan aya ta tis'in da shida kenan jiya ta tis'in da biyar ne zuwa tis'in da shida a yau ta tis'in da shida zuwa tis'in da bakwai muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagoranmu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a duk cikin ayyukanmu gaba ɗaya Allah ya kashe mu akan haka Allah ya sanya aljannar firdaus ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya ga dukkan alamu kuma insha Allah gobe tana yiwa ita ce ranar mu ta ƙarshe wanda zamu rike wannan tafsiri sai bayan sallah babba in Allah ya kai mu da rai ya nufi muna cikin masu rayuwa Allah ya taimake mu Allah ya ce ja'ala Allahu al-Ka'bata al-Bayta al-Haram أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم الله سبحانه وتعالى يتي جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس جعل الله ألا يا سنيا قيا ما يدّع domin kalima ta ja'ala malaman tafsiri sun yi bayani tana ɗaukan ma'anoni daban-daban a cikin alkur'ani mai girma kuma a cikin yaren larabci to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ja'alallahu alka'ba Allah ya sanya ka'ba an gane wannan ɗaki da yake garin makka wanda yake sun ce muka'ab ne saboda yana da bango guda hudu an gane shi yasa an ka sanya mata suna ka'ba albaital harama ɗaki ne mai alfarma ɗaki ne mai daraja ina fatan kun fahimta kaga ya kira ta nan alka'aba matsayin wato sunanta na ka'aba albaita ya kira ta sunan ɗaki wani lokaci ana idafar ta zuwa ga sunan Allah sai a ce baitullahil haram ko ba haka nan bane alharam saboda tana da kima da daraja alharam saboda ka'aban nan kuma an haramta yin yaƙi a cikin huruminta an ba da abinci Allah ya sanya ta ta zamanto قياما للناس أو تقراء قياما للناس ابن عامر رحمه الله تعالى يا كرنتا جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس أنقاليكو كمر يدزو أتكين سورة المائدة كما هكذا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما إنا باتا أن فهمتا أكوي قراءة قياما أكوي قياما أنا ابن عامر شي كرنتا قياما شي كدي amma a cikin suratun nisa wato imamu ibnu amir da imamu nafi almadani su sun ka karanta wato qiyaman sai an ka ce masdar ne an gane ko qiyam da qiyam duka masdar ne na fi'ili na qama a yadda waɗansu malamai suka faɗa wallahu ta'ala a'lam wannan ka'aba na Allah subhanahu wata'ala ya ce qiyamal linnas tana matsayin wato al'amarin da kashin bayan ko gadon bayan tafiyar da al'amuran mutane wato alkhairansu na duniya da nami da na lahira wannan ka'aba tana matsayin wato wato kamar a ce headquarter ko matattara ce ko mahaɗa ko ko ita ce gada ko ko ita ce sanadi ko musabbabi an gane na tafiyar da al'amuran mutane na duniya da lahira su kuma al'amwal Allah ce ƙiyaman linnas saboda mi sun zamanto ƙiwam lil mu'amala bainan nas dukiya da ita ake mu'amala da ita ake saye da ita ake sayarwa da ita ake ƙawwama ƙima abubuwa ina fata an fahimta an gane ko to wannan ka'aba Allah subhanahu wata'ala ya kira ta wani wuri gida ne wanda yake al'atiq an gane waɗansu malamai sun ce shine al'atiq wanda yake tsofo wanda yake ya tsuha mai daraja kenan ina fata an fahimce ni waɗansu malamai sun ce al'atiq shine wanda an ka ‘yantar da shi Allah ya ‘yantar da shi daga duk waɗanda suka yi ƙoƙarin suka yi masa hari ko ba haka nan bane sun mali ya ƙazu ta fasahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil bait al atiq in mun ci al atiq al qadim ne shine dama Allah ce inna awwala baitin wudi'a lin nasi lallazi bi bakka kaga shine na farko wajen ibada ake nufi ba shine daki na farko wanda dan adam ya fara rayuwa a ciki an gane ko in kuma mun ce al atiq shine wanda Allah subhanahu wataala ya bashi shi kariya an gane ko sai ya zamanto alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarbihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul Allah ya yantar da shi ina fata an fahimta to dan haka dai suna daga cikin sifofinsa Allah ya faɗi cewa a cikin suratu Ali Imran wato gida ne mai albarka kuma an kafa shi dan ya zamanto shiriya ga mutane ko mai shirwa ne duka yana ɗaukar wannan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata mubarakan kaji Allah ce mubarakan mai albarka ne wa hudan kuma shiriya ne lil alamin ga talikai ko kuma ga bayi waɗanda sun kai imani da Allah sai ya zama to amun ne maksus dan haka dai Ka'aban nan tana daga abun nan wato Allah subhanahu wataala ya ba ta sifofi da dama ya faɗi kuma abubuwan da ya sanya a cikin ta wa iz annal baita masabatan linnasi wa amna kaga da annal baita masabatan linnas suna komowa zuwa gare shi an gane wajen manya-manyan al'amuransu wa amnan kuma sai zamanto aminci gare su in ana son a samu aminci kaga dai ka'aban nan tana da kima da daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce to wash-shahr al-haram kuma Allah ya sanya ash-shahr al-haram wata mai alfarma nan in muka dauki ash-shahr mufrad ne al-al ta koma al-ahdiyya tun da yake malaman tafsiri sun tafi cewa abinda ake nufi nan aljinsiya ce ma'ana washuhur an gane ko wato watanni masu alfarma ake nufi don watanni masu alfarma ba wata ɗaya bane ko ba haka ba inna iddata shuhuri inda Allah isna ashara shahra fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum kaga hudu sune waɗanda suke suna da alfarma su ma Allah ya sanya su zaman to qiyamal linnas walhadiya da dabba wadda aka kora an gane ko aka gaggaba ta aka kora kama yuhda bihi fil haram abinda za a yin hadaya da shi a cikin wato harami na makka sannan wal qala'id da qala'id an gane ko jam'i ne na qilada shine abinda ake ratayawa wadan suka ce dabbar da aka rataya ma ake nufi sai ya zamanto an yi itlaqin sarqa amma ana nufin abinda aka rataya ma sarqa an gane ko ko wal qala'id ita dabbar ita ce ake nufi da kanta sai an kai wato an kai intiqali saboda mulabasa an ka sanya mata suna wal qala'id saboda wato alhadi saboda za a kawo ta ai hadiya kamar matsayin neman kusanci zuwa ga ubangiji al qala'id an an sanya mata suna qala'id saboda akwai abinda ake rataya mata in mutum ya ganta ba zai bijira gare ta ba ya gitta mata da wani abu mummuna tun a wancan lokaci ina fata an fahimce ni sannan wani wuri an kira ta sha'air to inda an kace mata sha'air domin wani lokaci ana yi mata alama ne ba da wannan wato qala'id ba ko qilada ana iya a dan samu wata ɗan wuka ko yuka sai a dan yanka tozonta sai jini ya bayyana sai a gane cewa wannan ta harami ce to shi sha'ira ko sha'air wannan ya haɗe kowace irin alama shi yasa kaka sa tsammanin duka ɗai ne wani lokacin wannan na iya ɗaukar wannan an dibi wannan munasaba ko an dibi wannan munasaba ko an dibi wannan munasaba ina fata an fahimce ni to duk waɗannan abubuwa da Allah ya faɗa Allah ya ce ya sanya su zamanto qiyaman lillah wato al'amari ƙashin bayan tafiyar da al'amuran mutane an gane ko to nan sai mu ɗauki ka'aba tana matsayin wuri an gane ko sai mu ɗauki ash-shahr al-haram suna matsayin watanni lokaci alhadiya wal qala'id su ko suna matsayin dabbobi ma'ana dai ta kowane fanni za a samu ci gaba kaga hadiyu me yasa hadiyu zai zama tuwa qiyamal linnas za a yi kasuwanci ko ka ka saya ka kora ko ko ka je a maka ka saya ko ba haka nan bane kaga qiyamal linnas kenan sannan kuma an samu aminci in babu aminci babu abin da zai tabbata a duniya فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف in babu aminci ba a samun ci gaba shi yasa kasashen musulmi da ake cewa ba mu ci gaba ba menene dalili na farko rashin samun aminci me ya hana a samu aminci saboda zalunci yayi yawa mutane suna cikin talauci dole ƙarya zalunci rantsuwa da Allah da ƙarya ɗaukan makamai zina lalaci da sabon Allah kuma ba za a samu ci gaba ba ina fata an fahimce ni sannan kuma in an yi kasuwancin nan za a samu kuɗi za a yi noma Allah ya bada aminci a ciki shi yasa sun ka zamanto qiyamal qiyamal linnas mutane suna samun amfani na duniya gaba daya don haka ba ƙasar Saudiya ɗai take amfanuwa da wannan ba. Can ne musulmi suke taruwa wani malami wanda bai bayyana ba a duniya dama yanzu gwamnatin Saudiya suna dubara suna sawa waɗanda suke binciken manya-manyan malamai da an samu babban malami sai a rike wanda zai amfani al'umma nan za a haɗu tsakanin malami da malami a kulla alaka tsakanin mai kuɗi da mai kuɗi a kulla alaka don yi ma addini aiki ba don saboda wani abu na duniya ba mutanen da ba su san juna ba su san juna a tuna da ranar tashin alkiyama babbar rana domin wannan taron yana tuna ba mutane da ranar tashin alkiyama ina fata an fahimta ma'ana dai ci gaba ne na al'umman musulmi in sun fahimta shi yasa yanzu turawa suke ta kokari su ga yadda za su yi hajjin nan a kawo mai matsala a ce wanda ya zo sai shekara kaza sai a ce kuma sai an kirkiro visa ina fata an fahimce ni wanda kasar ingila ita ta kirkiro wannan tsarin alif da ɗari takwas da sha takwas suka kirkiro cewa sai an je kasa kaza sai an sa visa to vizan nan akwai abin da ake son a kai gare shi ana son a hana ma musulmi su rinka zuwa aikin hajji irin yadda ya kamata sai a ɗauko wani adadi gobe sai ka ji abin ya zan shirme ko a zo a kawo wata ka'ida almuhimmu dai amfanin Allah ɗaya san iyakarsa zalika to Allah ya yi haka waɗansu malamai suka ce to magana tana koma zuwa ga duk abin da an kai bayani tun farkon sura an gane ko li ta'lamu anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard domin waɗannan abubuwan na wato Ka'aba da zancen watanni masu alfarma da zancen hadaya an gane wannan ba shi ke bai da alaka da a ce da wannan za a nuna cewa Allah ya san komai shi yasa wadansu malamai suka ce kenan duk abin da Allah ya bada labari na gaibi tun farkon sura li ta'lamu anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard wadansu malamai suka ce a'a wannan tana da alaka ne da larabawa saboda mi saboda su gane cewa abin da yake da alaka da rayuwarsu ta yau da gobe tun jahiliyarsu Allah ya san da shi ya sanya musu abin da rayuwarsu za su gudana don su san cewa shi Allah subhanahu wata'ala masani ne ga ƙananan al'amurra kamar yadda ya san manyan al'amurra kamar yadda yake da labarin cewa samun aminci kaga wannan yaki mance su ne su kadai ko ba haka ba kuma ko cikin larabawan wani yanki kaɗan ba mai yawa ba to tunda Allah ya san wannan dan abin karami wanda in an kamanta shi ga wadansu abubuwa karami ne to li ta'lamu anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard Allah ya san duk abin da ke cikin sammai da kasai wa anna Allah bi kulli shay'in alim sannan Allah masani na ga dukkan komai domin ma fi samawati wa ma fi al-ardi khas ne وأن الله بكل شيء عام ما في السماوات وما في الأرض ديني daga cikin halittun Allah akwai abin da ba cikin samawati wal ardi yake ba ko ba haka bane akwai abubuwan da ba su cikin sammai da kasai an gane Allah ya halittu sammai ya halittu kasai akwai halittun da ba cikin sammai da kasai suke ba misali al'arshi na Allah ba cikin sammai da kasai yake ba ko ba haka bane wa kana arshuhu ala al-ma' ina fata an fahimce ni akwai kursiyu ba cikin sammai da kasai yake ba kuma halittun Allah babu wanda ya san iyaka su saiwa sai Allah subhanahu wa ta'ala fala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsirun an gane ko subhanalladhi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitu al-ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamuna akwai abinda ba ku da sani to dan haka ma fi samawati wa ma fil ardi malan khas ne wa anna Allah bi kulli shay'in alim ya kuye komai da komai Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yake da cikakken sani, mu ko sanin namu ɗan kaɗan ne, wa ma'utitun min al'ilmi, illa ƙalila, amma duk da haka ɗan Adam sai ya yi jayayya da ayoyin Allah ya ce wannan ayar ba ta yi ba, me ya kamata ai kaza, ko ko ya kamata mu dubi wannan, lakin kaza wa kake gaya ma lakin, Allah da ya san komai kai da ajjahili, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, kuma ka zo ka ce za ka yi jayayya da ɗan Allah subhanahu wa ta'ala, ɗan Adam karambanin ka yayi yawa. Allah shi tsare mu, sai Allah ce i'lamu.
اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم
i'lamu kusancewa annallaha shadidul iqab Allah mai tsananin ukuba ne ma'ana azaba ta Allah azaba ce wadda dan adam bai iya misalta ta domin azaba ce wadda ba ta da iyaka kuma azaba ta Allah ba sai inda kake sa wa tsammanin ya kama ka ba ya kama ka Allah ya ga damar ya kama ka ta inda baka sa tsammani ba wani kare zai zaman tuwa sanadiyar mutuwarsa dan kare zai soke shi a je magani duk duniya a kasa sai ya mutu ina fata an fahimce ni to azaba ta Allah subhanahu wata'ala kenan dan haka Allah mai tsananin ukuba ne wa anna Allah ghafurur rahim Allah kuma mai gafara ne kuma Allah mai jinkai wannan shi yake nuna cewa addinin musulunci da da'awa ta addinin musulunci an gina su ne akan abubuwa guda biyu at-targhibu wat-tarhibu wato a tsoratas kuma a wato a kwadaitar da mutane domin in mutum ya kalli gafara Allah bai kalli azaba Allah ba sai ya kwanta da kaya a zo ranar tashin alkiyama ai shegiyar kamar da suke cewa in kuma mutum ya kalli uquba ta Allah sai ya ga cewa ba zai iya samun rahama ba an gane ko sai ya samu matsala shi yasa malamai suke cewa a'a mataki mataki ne mutane kowa yana da nashi mataki in ka tuna wani lokaci da azaba Allah sai ka ƙara ibada in kuma ka gaji wani lokaci ka tuna da gafara Allah sai ka tayi sandu sandu tsakanin waɗanda ake tafiya amma duk wanda ya ba wani janibi karfi ya bar dai za a samu matsala malamin da kullum ayoyin azaba yake kawowa akwai matsala don saboda kala ana saurare wata rana za a wace ko ba haka ba malamin da kuma kullum ayoyin gafara yake kawowa to in ba a yi anniya ba mutane za su lalace su daina ibada don kullum ayoyin gafara yake kawowa ina fatan kun fahimce ni shi yasa waɗanda ke cewa akwai wata riwaya da aka yi ga waɗansu daban-daban daga cikin waɗanda ake dangantawa zuwa ga sufanci cewa Allah ni in dai ba ina bauta maka bane don ka sani aljanna kuma ba ina na ki bauta maka bane don kar ka sani wuta a'a ina bauta maka bane ina bauta ma ne don ka cancanci a bauta ba wannan magana ba gaskiya bace ina fata an fahimci ni misali mutum ya ce a'a shi bai bauta ma Allah don bai bai bauta ma Allah don aljanna sannan kuma bai kafirce ma ba wai yaƙin ibada bane ma'ana ya ki kafircewa bane don tsoron wuta a'a don saboda Allah ya cancanci a ji tsoron sa ne shi yasa yake abin nan wannan magana babu ta ana yi ana kudayen abin da a wajen Allah babu wanda bai da kuɗi zuwa ga Allah subhanahu wataala ina fata an fahimce ni kuma annabawa su da suka fi kowa kima da daraja ina fata an fahimce ni Allah ce innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'una raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in wadansu malamai suka ce wannan aya tana da alaka da me yasa aka kawo ilamu anna Allah shadidul iqab ilamu inayati inji malaman balaga duk lokacin da ake son a kwadaitar da kai zuwa ga abu ko a ja hankalinka sai a tambaye ka a gane ko kuma lokacin da ake son ka gane abin yana da muhimmanci sai a ce kaza ilamu anna Allah shadidul iqab kaga ba dai cikin a cewa ba wallahu shadidul iqab ba ilamu annama al hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum ina fata an fahimce ni ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin ali shin kuna so kaga ana nuna maka abin yana da muhimmanci ina fata an fahimce ni to an kawo wannan aya saboda munasaba cewa an ce Allah ya sanya su qiyamal linnasi ko ba haka nan bane to duk wanda ya ta'addanci ya ketara waɗannan abubuwa da Allah ya faɗa da ashahar al-haram da al-hadiya da al-qala'ida da abin da ya kama da haka ko ba haka nan bane ta hanyar ya ketara su ya san su ne yayi ta'addanci Allah ce wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziquhu min azabin alim da wanda ya tawili ya jinkirta wani wata ko ya ƙara wani wata kamar yadda sun ka kasance suna yi a cikin jahiliya innaman nasi'u ziyadatun fil kufri yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman liwati'u iddata ma harrama Allah fayuhillu ma harrama Allah zuyyina lahum su'u a'malihim wallahu la yahdi al-qawma al-kafirin al'ada ce da wadannin da ba a yaki cikin su in suka tashi yaki sai ne ce a'a wanga wata na bakwai ma'ana misali yanzu ba na bakwai bane sai mai maido shi na shidda yace wata ne na shidda sai a je a yaki in an kare sai ce to zamu ramka ma Allah kaga ziyaratun fil kufr kenan to duk wanda da yayi wannan irin wannan ta'addanci ko ya je da gangan ya afka duka dai ilmu anna Allah shadidul iqab wa anna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne Allah mai jinkai ne nabbi ibadi anni anil ghafurur rahim wa anna azabi huwa al azabul alim wa yasta'jilunaka bis sayyi'ati qabla al hasana wa qad khalat min qablihim al mathulat wa inna rabbaka ladhu maghfirah للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب التي ما على الرسول إلا البلاغ
ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ما على الرسول إلا البلاغ با ولي أبو أكم منزو إلا إسد ساقوه ba a tilasta mutum ba mai da'awa wanda ya gadi abin da tun da yanzu annabawa sun shuɗe babu wani annabi ko bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan shi manzon lokacin da yake da rai babu wani abu wanda aka tilasta a kansa ko ko ƴan saƙonsa waɗanda ya tura zuwa ga waɗansu al'umma an gane sai su zamanto madadin tambacin wato shi annabin akan abin da ya tura su zuwa gare shi ko kuma bayan shuɗewa annabawan su malaman da suka gagaji abin da annabawa suke akan shi babu abin da akan su illal balag kakka ba kanka matsala wajen wa'azi in kai yi bayani ka yi bayani na farko akan ilmi na biyu kai da uslubi kyakkyawa kar ya zama to wa'azi ne na kokarin tozartar da wane ko wane ko wa'azi kullum a taba wuri daya sai a bar waɗansu wurare a'a ya zama to wa'azi ne bi uslubil hakim to in kai ka kare wannan babu wata matsala ka riga ka yi aikin naka ka kare shi yarwa tana ga hannunwa tana ga hannun Allah subhanahu wataala an gane ko innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai baka iya shiryar da kowa kai wa'azi fa zakkir innama anta mudhakkir lasta alaihim bimusaytir dan haka ka ce sai ka tilastar da mutane sun yi aiki da abin da ka fahimta ko da gaskiya ne mukaddarta aya ce ko alqur'ani waɗanda ba su ɗaukar tawili to kaka tilastar da mutane kai dai yi bayani ba ka da wuta ba ka da aljanna kai ma neman su kake yi kuma baka san yadda zaka kare ba dan haka ka roki Allah ya tabbatar da kai akan gaskiya duniya da lahira amma ka ce sai ka shiryar da wani wallahi ka sa kanka aikin da ba za ka iya ba dan haka ya kamata masu da'awa su fahimci wannan ka'ida da kyau wal amma in an saba ma Allah zaka ji ciwo ba laifi bane mutum ya ji ciwo an saba ma Allah wannan imani amma cewa sai ka shiryar da mutane wannan shiri ba zai taba yiwa ba in kuka duba yanzu mutum nawa suka musulmi yanzu adadin musulmi ya kai nawa yanzu miliyar ɗaya da miliyan ɗari takwas suke cewa yanzu ko adadin musulmi yanzu ya ƙaru da na ake cewa miliyar ɗai da mutum miliyan ɗari biyar amma yanzu adadin musulmi ya ƙaru amma mu sai dai mutum miliyar ɗai ma mu aje shi ma mu bar wancan ƙarin eh zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam adadin musulmi na akwai da adadin musulmi na yanzu da na zamanin manzo wanne ne ya fi yawa to mutane sun fi annabi ilimi ne da wayo da sanin yadda ya kamata a shirya da mutane ba haka nan bane kun fi sahabban imanin ne da kokarin yada addini ba haka nan bane akwai annabin da zai zo inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walaysa ma'ahu ahad ba kowa tare da shi in yana da mata ba ta yi imani da shi ba in yana da ɗa bai yi imani da shi ba akwai annabin da zai zo yana da mutum guda akwai malamin da zai da'awa ka iska mutum dubu ɗari sun bi shi to wannan shi yake nuna cewa shi ka fi annabi don saboda mutane sun bi ka da dama a'a wahalarka ce ake kallo da kuma imaninka da ikhlasinka da yadda ka yi ma Allah aiki da yawan mutane sun mutu ba a san su ba kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukar da darajar su sayyidina abubakar radiyallahu anhu shine shugaban musulmai ko to lokacin da aka yi yaki zamanin sayyidina abubakar an yi yaki na qitalul murtaddin wanda sun kai ridda kana iya kamin sunayen mutum dubu ɗaya cikin su ba za ka iya kawowa ba mutum dubu zamanin sayyidina abubakar wanda sun mutu wajen yaki kawo ɗari ba za ka iya kawowa ba ko ba haka nan bane to wa su kai ma aiki Allah ya san da su ko bai sani ba kai annan kana littafin manzo su suna ta aljanna wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alaihim wa lahum yahzanun dan haka ya kamata mu raba kanmu da tunanin cewa mu za mu kawo canji kai dai kai wa'azi shi canji Allah shi ke kawo canji magana guda zaka iya faɗa ta mutum dubu tasiri Allah ya so haka annabi ya faɗa ba a karɓa ba wani wanda ba annabi bai zo ya faɗa sai a karɓa ina fata ku fahimce ni haka ne Allah ya duniya ka fada ma wani gaskiya ya ki karba wani ya gaya mai kuma ya karba saboda tana yiwa shi kai abin sun ya karba gare ka haka mutane suke Allah ya shiryar da mu Allah ya ce to ba ala rasuli illa al balagh wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun Allah ya san abinda tubduna kuke wato bayyanawa wa ma taktumun da abinda kuke koyewa kai hatta da abinda ma bai zo cikin zukatan ku ba Allah ya san shi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma wa laqad khalaqna al insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu kaga baka san gaibi ba shi Allah ya san abinda zai zo gobe kenan kai kaga abinda zai zo cikin zuciyarka gobe baka san shi ba ko ka san shi baka sani ba ko to inna allaha indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taktubu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna allaha alimun khabir wa indahu mafatihu al-ghayb la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumati al-ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin sai allah subhanahu wa ta'ala ce qul la yastawi al-khabith قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي أولي الألباب لعلكم تفلحون Allah ce kulka ce la yastawil khabith wato kulka faɗa ga mutanen da aka tura ka zuwa gare su Imam Sa'adi yace linnati ka gaya ma mutane la yastawil khabith mummuna ba zai daidaita ba ko ya zam daidai wa tayyibu da kuma abin da yake tsarkakakke in mun ka ɗauki kalima ta al khabith da at tayyib wato tana da hali guda biyu hali na farko tana iya zamantowa sifa an gane kenan na at-tayyibu wal khabithu ash-shay'u at-tayyibu da ash-shay'u al-khabithu domin sifa ce wadansu malamai suka ce a'a an yi tanasil wasfiya yanzu sun koma a matsayin ma al-khabithu at-tayyibu sune abubuwan da kansu ba tare da an hankalta mutum sun taba kasancewa sifa ba ina fata an fahimce ni wato akwai lokacin da kalima tana nan matsayin suna ko sifa sai ta tashi sai ta koma matsayin wato asalin abu wato ta fita daga sifa ta koma zuwa ga suna tabbatacce haka wadansu malamai sun ka faɗa qul la yastawi al-khabith wa at-tayyib walau a'jabaka kathratu al-khabith ko da kuma mummuna yayi yawa kwarai yan uwan mu arawa sun ka ce mugun abu mai arhab banza imamu sa'adi yace muhaddiran an sharri ka tsoratar da mutane daga sharri an gane ko muraghiban fil khairi kana kwadaitar da su zuwa ga alkhairi wannan magana da zaka faɗa la yastawil khabithu mummuna ba zai dace ba wat tayyibu da abin da yake mai kyau min kulli shay'in daga kowane irin abu kaga am ne wato bai keɓance wani abu ba fala yastawil imanu wal kufru an gane imani da kafirci ba za su zama to ɗai ba wala ta'atu wal ma'siya sabon Allah da yi Allah da'a ba za su zo ɗai ba wala ahlul jannati wa ahlin wa ahlin nar da kuma mutanen aljanna da kuma mutanen wuta ba za su zo ɗai ba an gane ko wato wal ma'si wato wala malul wa malul haram bil malil halal sannan wala malul halal wala malul haram bil malil halal sannan kuma dukiya ta halas ba za ta zama to ɗaya da dukiya ta haram ba wannan misalai ne ya kawo to in an ce am ne kenan duk abin da yake mai kyau ne don kakka ji an ce al-tayyibu la khabith ka dauki abu ɗaya ake nufi in an dauki jinsi dukkan abin da yake mai kyau sai ya koma gefe ɗaya dukkan abin da bai da kyau sai ya koma gefe ɗaya sai su koma a can walau a'jabaka kasratul khabith ko da mummunan nan ya burge ka an gane ni yawan ba shi ake kallo ba ina ne gaskiya take ko ba haka ba wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah sannan ba kwarewa ta zance ba ba kwarewa ta kere kere ba an gane ba kwarewa ta iya magana ba a'a a koma ma zuwa ga shari'a zaka iske munafiki yana da dadin baki zaka iske dan fowan nayin ya iya sa sutura mai kyau zaka iske barawo yana sa wato kaya masu kyau ya shiga mota mai kyau zaka iske azzalumi yana da kyau gaban mutane ko ba haka ba amma wannan ba shi ne ba almazahir ba a kallon su a kallin ne ne ƙasa munafiki in ya so yayi bayanin shi sai a dibi mi Allah ya ce sai ka iske ka maganar da yayi gaba ɗaya ta awa ɗaya aya guda ta rushe ta ko maganar da yayi ta shekara ɗari alqur'ani aya guda ya rushe don wannan magana ta shi don magana waccan ta Allah ce shi ko wancan soki burutsu ne yake yi ina fata an fahimce ni da haka dai ko menene mai kyau da wanda ke ba da kyau ba wato abin nan ba za su taba zama ɗaya ba misali in mun ka ɗauka akan ilimi an gane ilimi mai kyau da ilimi wanda bai da kyau in an ce ilimi mai kyau shine ilimin da zai amfanin ka duniya da lahira ko da ilimin addini ne ko ko ilimin kere-kere ne ba sai mun ce ilimin malamai ba saboda waɗansu kun san muna an ɓata mu sai a ce ilimi mai kyau ilimin addini ko ba haka ba ilimin da bai da kyau shine ilimin turawa da ilimin koyon kere-kere daga nan aka samu matsala ina fata an fahimce ni wannan ba gaskiya bane a'a shi kanshi ilimin boko ne yau wannan abin da muke amfani da shi waye shi turawa ko kuma ta hanyar ilimin turawa aka same shi waɗannan na'urorin da suke yada addini ta ina aka same su ta wannan ilimin don haka shi ma ilimi ne mai amfani amma ilimi ya zamanto mai amfani to shi ne abin da ake bukata an gane kana malami kana da ilimi ko wani fanni ka ki da'awa ka ki karantar ka ki bayanin gaskiya mutane su su gane amma ka bar waɗanda ba su kai ka ilimi ba suna amfani al'umma da abin da Allah ya ba su to waɗannan su ne Allah ya sani duk ilimin naka ya je aikin banza kana da dukiya mai yawa ka ki taimaka ma mutane ka buɗe kwantu kwantu ka aje sai ka musu sannan magada su ɗauka ko ba haka nan bane to kaga wannan kaya aikin banza wanda ya ba wanda yake da dukiya wanda bata kai taka ba ko da an kasa kashi ɗari tashi tafi amfani sannan kuma in mun kalli adadi ba adadin mata ake son su yawa ba a'a da mai mata hudu da mai mata uku da mai mata biyu shin mai guda in dai zai tsaya a bauta ma Allah yahi kana da hudu waɗanda suke son kullum ka kawo haram guda in tana son a kawo halal ta hi hudu masu son a kawo haram sannan kuma za mu kalli cewa ‘ya'ya wato ana buƙatar masu albarka ne ba ana buƙatar ‘ya'ya ba shi yasa zakariya ce mi rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba zurriyatan tayyiba ka bani ‘ya'ya masu albarka masu daraja shi yasa kuke ganin yanzu duk bala'in da ake ciki ana cewa ‘ya'ya sun yawa a daina haihuwa menene matsala saboda ‘ya'yan na yanzu ba ɗaya bane da na da in kana da maza da za su je gona su yi maka aiki in sun kare su je su yi noma kuma kuɗin da suka samu su baka kaga dole kana fatan kai ƴaƴa masu yawa yanzu ko ka aihi Amerikawa da ka aihi ƴan Niger ne ko ƴan Najeriya ko ƴan Afirka yanzu ko Amerikawa ne gare ka cikin gida shi ko ba Amerika matsala ta yi bai jin English amma bai son yin Hausa kaji wata matsala ta farko sannan kuma shi ba Amerika ne amma Niger an kaye shi kaji matsala ta biyu na uku kuma shi matsala ta gare shi baba ne ya ci amana shi don saboda mi saboda ya aihi shi a Afirka ka zo ta matsala na hudu shi na jan angile ko faranse amma bai iya nemo maka shi abinci wanda ke kawo mai abinci shekara talatin shi ne ba kauye ka ga rage ta ta yawa walau a ajabaka kasratul khabith ƴaƴa mata na da in kana da su za su tausaya ma kuma babu wanda za ta ɗauko ma magana yanzu in kana da su kaffa kaffa na kakai wagga in baka anya ba ta kama shege nan wagga ta kama shege yamma wagga kudu wagga arewa ko ko da aka jima gidan ka cika da shanku da ko za su kare maka mutuncinka su zamna su kama ma iyayen su aiki yarin yanzu tana facebook mamma tana na abinci komai ba ta yi a cikin gida to dole na a ce ƴaƴa sun yi muna matsala dole na ƴaƴa su zamanto muna matsala saboda ba akan tafarkin addini muke ciki ba da mun tsaya mun taimaki iyayenmu da gaske da wannan matsalolin ba mu same su ba amma sai kaga mutum ya zan bawan mata sai kaga mutum ya zan bawan militancin shi sai kaga mutum ya zan bawan abokanan shi amma mahaifan shi na nan na fama da talauci kuma sai a zo a ce a barbara a Afirka akwai mutumin da zai iya ɗaukar nauyin mahaifin shi har ya mutu amma bai yi ya bar shi nan yana yawo saboda waɗansu sabubba don bai yi niyya ba ko don baban shi ya yi uwa ta kishiya ko ko saboda baban shi bai bashi dalli ba ko saboda an yi kaza an yi kaza to in duk babanka bai ma waɗannan ba sai zaman to babanka bane kamar dai ba shi babanka bane kuma to tun da yanzu ka ce ba za ka taimaka mai ba ka bari sunanka da an ka rubuta saman passport nashi ka goge ka ce kai ba dan shi bane yaudara ta yi wa ga mutane saboda ba su a gaya musu gaskiya Allah ce fattaqullaha ku ji tsoron Allah ya ulil albabi ya kuma abuta hankulla su wane ne ma abuta hankulla su ne masu imani a wajen Allah a wajen Allah mai in ka ji an ce mai hankali shine mai imani a wajen Allah in ka ji an ce mai ilimi masani shine mai imani an gane ko ko da mutum yana da ilimi in dai bai san Allah ba to a wajen Allah jahili ne hankalinka duk yadda zai nuna ma yadda ake karatu a duniya ka samu kowane irin diplom ko certificate kowane iri a duniya a kowane irin mataki in dai baka san addini ba to kai banza abinda duk ka sani bai da wani amfani don ka jahilci abinda an ka halicce ka saboda shi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li ya'budun Allah ya halice ka dan bauta kai kuma ka gane bautan nan ba abinda an ka yi ka saboda shi kai ba ka yi shi to kenan halitta ka ba ta yi amfani ba tun daga abinda an ka halice ka saboda shi ka sai mota saboda ka je da ita wani wuri ko ba haka nan bane sai da ka sai mota sai an ka ce motar nan baka da izinin hawanta za ka sai ta ba za ka saya ba tun da ba ta to idan mi an kai an kai motar don a hau to kai dan mi an kai halice ka dan kai ibada ka ki ibada to menene amfanin halittar ka shikenan sai ka san makomarka zuwa ga jahannama a cikin suratu talaq Allah ce fattaqullaha ya ulil albabi alladhina amanu kaga alladhina amanu shine ulil albabi a wajen Allah la'allakum tuflihun in kuna son ku ci nasara ku rabauta wajen Allah subhanahu wataala sai Allah ce ya ayyuhalladhina amanu يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة عندك إيماني لا تسألوا عن أشياء كك تنبي وتنسو أبوبوا أنقالكو كلمة أشياء akwai saɓani a wajen malaman luga asalinta wato shim wato abu ɗai ne koko abubuwa ne daban-daban dalilin da yasa aka samu matsala suna wanda yake yana da ya'un wato harful illa a tsakiyarsa kamar shay'u wato in za a yi masa jam'i za a ce af'al ashiya to gashi kuma sai an ka ce an ashiya'a ya kamata a ce an ashiya'i an gane ko gashi akan waznikin to kuma amma mamnu'un min as-sarf ne shi yasa malaman kufa suka sai cewa mamnu'un min as-sarf ne saboda yawan amfani da ake da shi sai ya koma kamar kalimomin da suke karewa da alifun da hamza mamnu'un min as-sarf kamar khadra'a kamar hamra to kaga wannan mamnu'un min as-sarf ne sai an kai ilhaqin shi da su saboda yawan amfani da ake da shi wadansu malamai irin su Khalil bin Ahmad al-Farahidi malaman Basra da Sibawaihi suka ce a'a shi ashiya'a asalin shi ba wai ashiya wato asalin shi shay'a ne fa'ala ne sunan mace to sai aka dauko wannan lamun tunda shay'a akan wazin sai aka dauko lamun sai aka mai da ita gaba sai an kai qalbul makani abinda suke cewa qalbul makani a cikin ilmu sarf kamar changement de fréquence a turance wai sai ya koma laf'a to saboda an yi mai qalbul makani kamar a ce ayisa da ya isa da larabci duk ma'anar su guda shine wato an yi qalbul makani dan na san wani bai zai fahimta ba in ba mun ba da wannan misali ba to shi yasa ya zamanto mamnu'un min sarfi an gane ko to duk inda ta kai ta kawo Allah dai ya ce ka a tambaye waɗansu abubuwa in tubda lakum tasukum waɗanda in an faɗa muku za su bakanta muku da rai saboda tsananin nauyin da suke da su wannan zai nuna maka cewa a cikin musulunci akwai ladabi na tambaya ba komai ne ake yin tambaya ba hadisi ya tabbata na Amir ɗan Sa'ad bin Abi Waqqas Allah ya ƙara yarda a gare shi daga babansa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna a'zamal muslimina jurman mafi wato tsananin laifi daga cikin musulmai an gane man sa'ala an shay'in wanda ya tambayi wani abu wa lam yuharram ba a haramta ba fa hurima 'ala an-nasi min ajlihi sai an ka haramta wannan abin saboda shi alqur'ani yana sabka sai ka zo ka afka tambaya a zo a haramtar da abu to kaga wannan ka dauki abubuwa masu nauyi ko ba haka nan bane sannan tambaya abu ce wanda take tana buƙatar amana tana buƙatar ilmi tana buƙatar tsoron Allah ga wanda zai bada amsa ko ba haka nan bane sha'ir yake cewa wa zuqtu mararata al-ashya'i turran fama zuqtu shay'an amarra min as-su'al yace wa zuqtu na dandani mararata al-ashya'i abubuwa masu ɗaci turran yace duniya babu abinda ban duk abinda aka dace sai da kankana yace to amma da ni yi kiyasi ni auna ni sace ni tankade ni rairaye fa ma zuqtu shay'an amarra min as-su'ali yace ban taba kankana wani abu ba mai daci irin tambaya kowa akai dan dalilin in ya saka gaba yanzu kana ganin lamari ya fara baci ina fata an fahimce ni akwai hadisai daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da suke da alaka da tambaya akwai hadisi na Abu Huraira radiyallahu anhu yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi muna khutba khatabana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala yace ayyuhan nas ya ku mutane qad faradallahu alaikumul hajj fa hujju Allah ya farlanta muku yin aikin haji to ku je ku yi aikin haji an gane ko faƙala rajulun sai wani mutum ya ce a kullu amin ya rasulallah ko a kulla amin ya rasulallah ko wace shekara shin a kulla amin ko wace shekara za mu zo mu yi hajji an farlanta mu na shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce qala ba fasakata sai yayi shiru yayi kawaiki inji malaman zaure hatta qala ha salasan har sai da ya faɗi wannan magana so uku shi mai tambaya fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law qultu na'am la wajabat da na ce eh da ta wajaba wala mastata'tum da kuma ba za ku iya ba balle wannan lokaci namu thumma qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zaruni ma taraktukum ku barni matukar ban wato neme ku ba fa in fa in wato fa inna ma halaka man kana qablakum abinda ya halakar da mutanen da suke gabaninku li kasratu su'alihim saboda yawan tambaya ana zamne babu babu gaira babu dalili a ce a zo a yi tambaya mutane suna da irin wannan sai kaga an dungumo du ana gardama za a zo wajen mallam su ba su tambaya addini amma sai irin rigima ta tashi su sai wajen mallam mallam sharaba musu gardama wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim sun yi tambaya kuma su saba ma annabawa abinda ke halakar da su yawan tambaya sannan kuma in sun yi tambaya ga waya su yi aiki da abinda ba sun kai abin ga mafi yawancin masu tambayoyi ba su ma aiki da tambaya ko guda da abin da suka tambaya kaga sai ka saba tun da da baka da ilimi abin bai zo akan ka ba bai zan wajibi akan ka ba yanzu ka samu ilimi kaga ka ƙara samun wajibi akan ka kenan ko sai ka sha hama kanka lafiya in kana da hankali واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم إني أمرتكم دوان أبو كذو غرغدون أبن ذاكو إياه فاتقوا الله ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه إن تشيكو بروان أبو كبري غبا أي بأتوا إتهرم بري أرجي كتن أبر كذا آه إتهرم بري أكشي أما واجبي شيني ذاك إياه غرغدون أبن ذاك إياه وانا حديث الإمام مسلم يا كاوشي أتكين صحيح ناسا dan haka dai wannan yana kona muna wato adab na tambaya wato yace law law wato law qultu na'am la wajabat ko da an ce la wajabat liman istata'a ilayhi sabila kidan za a yi amfani ga waɗanda Allah ya ba hari duk shekara da za ta wajaba gare su dan wanda bai da iko Allah ba zai dora mai abin da ba zai iya dauka ba la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha kan dan qur'ani yune ce wai mun ce ka cikin hadisi an ce kaza har yanzu akwai hadisi na Anas wanda Imam al-Bukhari ya fitar da shi radiyallahu an yake cewa ta'ala wato wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana tambayarsa an gane ko hatta ahfahu bil mas'ala sai da suka kure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tambaya kullun sai mutum yazo ya tambaya abubuwan da ba su da amfani bai da kyau kullun mutum yazo yana tambaya abubuwan da ba su da wani amfani fa sa'ada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama al-minbar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'ada ya hau zata yawmin wani yini al-minbar minbari fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato la tasaluni an shay'in illa bayyantu lakum babu abinda za ku tambaya ta kowa yazo ya tambaya abinda yake so za a bashi amsa to kaga da an yi haka zaka gane cewa abin babu dadi don in mutum ya faɗi haka inda ba annabi bane da sai a ce ya hauka shi ko ba haka nan bane an ce wani malami yazo ya zama yace shi komai ake so a tambaye shi sai wani yaro yazo dan shekara bakwai ce gafar ta mallami tambaya gare ni sai bismillah yaro me kake so yace gashi kamar gashi kan abin da saman kaina gashi guda nawa ne ina so a faɗa kaga babu amsa akan wannan Allah da yake da sani akan komai da komai faja'altu anzuru yaminan wa shimalan Anas yace ina kallon dama da hagu fa idza rajulun yabki sai ga wani yana kuka saboda ya san wannan tambaya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarnin ayi ma'ana ba alkhairi bane ga mutane an gane ko waɗansu mutane suna kuka sai wani mutum an gane fa an sha'a rajulun sai ga wani mutum ya zo idalaha wanda in yayi jayayya da mutane yud'a ila ghairi abihi ana danganta shi zuwa ga sabanin babansa da an yi jayayya dama in kana taba mutane za su taba ka abin da ke sa mutane ba za su taba ka ba ba za ka taba su ba ko ba a sallayin ka ba an gane in dai ba wa'azi kake yi ba kuma wa'azi na Allah an gane ko to kai ma mutane sai sun kirkira ma ƙarya sun danganta ta zuwa gare ka shi yasa in kana wa'azi dole har abin da baka yi ba sai an ce ka yi saboda mi saboda ana son a bice wannan haske na da'awa shi yasa ko annabawa sun fi kowa kima da daraja an ce musu mahaukata an ce musu bokaye an ce musu barayi an ce musu kaza to in an gaya ma annabi haka kai mai da'awa a matsayinka na wanda bai kai annabi ba kana jiran zaka kira daga wannan sai an gaya ma duk irin wannan domin hanyar su ce dole kai hakuri an gane ko wannan mutumin da yayi zayya da mutane sai a ce mai kaza sai a ce mai kaza fa qala sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nabi Allah ya kai annabin Allah man abi wane ne babana fa qala abuka hudafa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce babanka shine hudafa an gane ko to wannan tambayar da ya kaga abu ne wanda yake cikin gaibi Allah subhanahu wataala ya sanar da annabinsa ina fata an fahimce ni to lokacin nan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam auta riwaya fa ashfaqa ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa khafu an yakuna li amrin ma qad waqa'a sun ji tsoro saboda wani abu ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya bayar da wannan fa asbata nasabahu sai tabbatar da dangantakar wancan fa qala wato Umar ibn al-Khattab sai Umar dan Khattab yace an gane ko radina billahi rabba mun yarda da Allah matsayin ubangiji wa bil islam dina kuma addinin musulunci addini wa bi muhammadin rasula kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne a'udhu billahi min sharril fitan muna neman tsari da Allah daga sharri na fitinu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma ra'aytu fil khairi wash sharri kal yawmi qatt ban taba ganin sharri da alkhairi ba kamar ranar yau suwirat li aljanna an nuna mini aljanna surata aljanna wan da wuta hatta ra'aytuhuma hasai da na gansu dunal ha'it ba tare da shamaki ba ina fata an fahimci ne Allah ya bude ma annabi duk abin da an ka tambaya zai bada amsa amma wannan an yi don mutane su yi don mutane su san irin abin da suke tambaya in an bude kofa ta tambaya na farko dai kai malam mai wanda zai bude filin tambaya kai hattara akwai wanda ya fi ka ilimi akwai wanda ilimin ku daya akwai wanda yana kasa gare ka akwai wanda yana hasada ka akwai munafiki akwai dan kore akwai dan kanzage duk za a turo su zo su yi maka tambaya dan haka abin da baka sani baka daina a bar manya manyan malamai su bada fasaha an gane ko kakkace ka bude hidin fatawa kowa sai ka iske kowa ba da fatawa yake yi musamman in an tsaye a cikin al'amura na addini kowa mufti ne wannan bai dace ba a cikin al'ummar musulmai fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun wannan yana da alaka da yin tambayoyi sai kuma asar na uku wato hadisi na Aba Sa'laba al-Khashani wannan kuma Imam Suyuti ya kashi a cikin Al-Jami'u Saghir yake cewa wato riwaya ce anka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah hadda hududan fala ta'taduha Allah ya yanke iyakoki ta ku ketara su wa farada fara'id ya farlanta farillai an gane ko فلا تضيعوها تكتو زرتدسوا وحرم أشياء ألا يا حرم تد أبوبوا فلا تنتهكوها تكو كيتر إيا كاكو كيتر هرمينسوا وترك أشياء ألا يا بروتنسوا أبوبوا من غير نسيان من ربكم با تارد من توادق أبنجيجن كبا ولكن رحمة منه لكم سيدي رحمة ييمكو فاقبلوها ككرئ وأن أبوبوا ولا تبحثوا, عن تبحثوا عنها ككوي بنتكي أكنسوا wannan asar za ku ji da yawa daga cikin mutane suna kawo shi ko ba haka ba asar ne wanda yake da'ifi bai inganta ba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah sakata an ashiya'a ya bar wadansu abubuwa to da ya sukuti aka su ne hukuncin su a'a aslan abubuwan da an ka bari an ce huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a shine duk abinda wato yake na amfani ne an ce maka an halitta shi gare ka ba sakata anhu ba kaga Allah ya bayani shi ina fatan kun fahimce ni abin da yake kuma haram an riga an yi bayanin shi innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat mushtabihat yace la ya'lamuhunna kathirun minan nas kathirun yace bai ce la ya'lamuhunna an-nas ba faman ittaqa shubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi shubuhat ce mutu baka da sani in ko kaje wajen malamai kai yi tambaya ka sani ko Allah ya sanar da kai ta koma matsayin halal ko haram kan wani ya bace ya bage da wannan hadisin ya rinka kawo wata sufato din da musul inganta ba Allah subhanahu wataala ya muna tsari da irin wannan zamani da fatawa ta koma kayan neman abinci don saboda a gyara ma waɗansu rai kafirrai ko masu hannu da shuni ko masu matsayi na duniya ko kuma saboda jama'a ka ka ba da fatawa don ta dace da son rasu Allah shi muna tsari da wannan يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها إن كنت تنبي وأن أبو بوا حين ينزل القرآن كو حين ينزل القرآن ابن كثير دا أبو أمر دا يعقوب سنكرنتا ينزل سيزم توفئلين ربائي مي الحمزة أنزل ينزل إنزالا حين ينزل القرآن سيزم توفئلين مضارئ مضعف mai shadda nazzala yunazzilu tanzilan yunazzalu alqur'anu lokacin da ake sabkar da alqur'ani tubda lakum za a bayyana muku ita jawabul amri ne an yi hasfu harful illa kamar yadda yake a cikin nahwu afa Allahu anha Allah ya yafi abin da ya gabata dama wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa abubuwan da duk kafin hukunci ya sabka ko ko kafin musulunci an yafi الإسلام يهدم ما قبله أو رواية يجب ما قبله تا مسند إمام أحمد ويهدم ما قبله تنسكن صحيح مسلم أنقالكو والحج يهدم ما قبله والتوبة تهدم ما قبلها دو حديثيننا أمر ابن العاص ده هكذا أبن دي يقباتا ألا يا يافي ينزكما sai a shiga cikin taitayi wato afallahu anha Allah ya yafi jinsin waɗannan as'ila ko waɗancan abubuwan wallahu ghafurun halim Allah mai gafara ne Allah mai gafara ne wato lafazi na gufran yana nufin suturtawa sai Allah ya suturtar da kai an gane ko daga al-maghfar ne shine abinda malaman zauri suke cewa kurkuro wannan hulla wanda ake sawa an gane Allah subhanahu wataala ghafur yana suturtawa ana yin zunubi dare da rana ko ba haka nan bane tukhti'una bil-laili wan-nahar zunubi sai ake yi da waɗanda ga yi bayyane da waɗanda suka yi ɓoye to wanda suka yi ɓoye sai Allah ya sukurta su Allah ya sa abin sun kai aikata halim Allah mai juriya ne Allah mai haƙuri ne dan ba dan haka ba da ya jince su duniyar gaba daya walau yu'akhidu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba ko ba haka ba walau yu'akhidu Allahu an-nasa bi dhulmihim ma taraka alaiha min dabba duka sun zo a nahal da cikin suratu wato abin nan fatir dan haka dai Allah mai juriya ne in ka kalli bannar da ake yi a duniya kuma an ka ce Allah yana iya tada duniya da kun fa yakun dan nan zaka sani Allah yana da hakuri ko ba haka bane mutum ya ci tuwo ya koshi kato ya zo ce shi Allah ne ko ba haka bane wani ya ci tuwo ya zo ya ce kai shi annabi ne kafirai sun gaya ma annabawa wa iz qalu allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indik fa amtir alaina hijaratan min as-samaa aw i'tina bi'adabin alim wa qalu rabbana ajjil lana qittana qabla yawm al-hisab haka ake gaya ma annabawa fa'tina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin fa'tina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin ka zo muna fa'tina bi'adabi llahi in kunta min as-sadiqin zo muna da azabat ayita yanzu yanzu amma halim Allah mai juriya ne ya san abin da ya musu tattalin shi yasa yake hankuri shi yasa kakka ga wani na zalunci yana mata addini banna yana fitowa yana ƙaryatar da malamai yana fitowa yana ƙaryatar da alqur'ani yana kokarin cin mutuncin bayin Allah na gari dan kaga Allah ya kyale shi kasa tsammanin zai tsira a'a lokaci ne in an yi niyyar kama shi nan duniya za a kama shi in an yi niyyar kama shi lahira za a kama shi inda dai gizo yake saka فانظر كيف كان عاقبة المفسدين فانظر كيف كان عاقبة الظالمين فانظر كيف كان عاقبة المجرمين فانظر كيف كان عاقبة المكذبين التي قد سألها قوم من قبلكم
قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين Allah ce qad sa'alaha qaumun min qablikum mutane sun tambayi irin waɗannan tambayoyi nan sa'alaha ba sun tambayi abin da kuka tambaya ba ai sa'alu mislaha an gane irin tamkan waɗannan tambayoyi na ta'annufi an gane waɗanda ba su da fa'ida kaga mutum ya zo ya ce sai an san baban shi tambaya ce wadda ba su da fa'ida an gane ayi magana ta zancen addini shi yasa malami kai ya zo ya ba da dama ga mutanen da za su zo da fatawoyi waɗanda za su kawo fitina cikin al'umma ko su ɓata taro ko su hana ma mutane yin karatu irin waɗannan ba za a ba su dama ba mutane sun tambaya irin su bani isra'ila sun tambayi irin waɗannan abubuwa sun ma asbahu biha kafirin sannan suka kafirce su tambayi wannan daga ba su ce ba su yi imani ba wa iz qultum ya musa lan nu'mina laka hatta nara allah jahra kaga sai su tambayi kaza su ce kaza su tambayi kaza su ce kaza hatta da abin da suka tambaya a nuna musu wanda ya kashe mutum Allah ce da kef fa zabahuha wa ma kadu yaf'alun thumma asbahu biha kafirin sannan suka kafirce ma abin da suka yi tambaya akan shi bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya umurce su alam tara ila al-mala'i min bani isra'il min ba'di musa id qalu li nabiyyin lahum ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal ataytum in kutiba alaykum al-qitalu alla tuqatilu قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين سرتي الله أباسو شوغبا أجي أياكي الله يسي يمسو شوغبا يندكم سنكم سنة لناك ثم أصبحوا بكافرين ما جعل الله من بحيرا
ما جعل الله من بحيرة ولا سائر ولا وصيلة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون Allah ya ce ma ja'ala Allahu min bahira kalima ta ja'ala tana da daukan ma'anoni daban-daban kamar yadda muka faɗa to in muka dauka nan ja'ala waɗansu ma'anoni bai halatta mu sanya su a wannan wuri ba domin khalaqa ba zai shiga ba anan ba a cewa ma khalaqa Allahu min bahiratin domin Allah shi ya halice su an gane ko amma nan ma ja'ala kuma ba mu cewa Allah ya sayyarar da su sun ka zaman to sa'iba su kafirin su suka yi ma Allah kirkiren ƙarya suka danganta wannan kaza da kaza da kaza suka ce da wajen Allah ne ina fatan kun fahimce ni amma nan ma ja'ala zai daukan ma shara'a ma shara Allahu Allah bai sanya ba min bahiratin an gane wato an yi riwaya daga Ibn Abbas al-bahira yace annaqatu ita ce wato taguwa ko raquma idan antajat khamsatan idan ta haifi yaya wato biya biyar abtunin fa in kana al-khamis unsa in ya zama to na biyar mace ce jada'u adhaniha sai su wato wato jada'u su katse ko su katse ko su gunce kunnayenta wa qalu hadhihi buhaira an ga bahira wannan bahira ce fa'il ne bi ma'ana maf'ul ay mabhura za a yanka la yurkabu alaiha ba za a hau akan ta ba wala tuzbahu ba za a yanka ta ba wala yuhlabu wala yuhlabu labanuha sannan kuma ba za a sha nonon ta ba wala sa'ibatin as-sa'iba malamai waɗanda suke tafsirul mawdu'i suka kawo shi suka ce idza waladat ashra inasin in ta haifi ‘ya'ya mata guda goma, laisa bainahunna zakarun babu namiji daga cikinsu, sun yi bat sai a keɓance ta, falam yuzza wato wabruha, falam yujazza ne wabaruha, ba za a yanke gashinta ba, walam yurkab bahruha, ba za a hauta ba, walam yuhlab labanuha, sannan kuma ba za a sha nononta ba, wa kanar rajulu mutum ya kasance idan ufiya min maradin in an bashi lafiya daga wani rashin lafiya wato in Allah ya bashi lafiya kenan aw qudiyat hajatu ko Allah ya biya mishi bukata sayyaba min malihi sai ya kebance wannan ya kebance ta fa innahu yaj'aluhu lit-tawaghit sai ya sanya wannan daga tawaghit sune waɗannan gumakan ko abinda ake bauta ma wanda ba Allah ba wal wasila sun kace abinda ake kira al wasila min al ghanami idza antajat ashra inasin in ta haifi 'ya'ya guda uku fi khamsati abtunin tawamaini kenan wato sai su zamanto tawaye tawaye ko tagwaye tagwaye kamar yadda ake faɗa laysa bainahuma zakaran amma kuma babu namiji summiyat alwasila sai a sanya mata suna wasila wato fa'ila ne bi ma'ana wato alfa'il wasila kenan wa turikat lil aliha sai a barta ga wato abin bauta nasu gumaka wa ma waladat ba'da zalika duk abin da ta haifa bayan wannan zakaran aw unsa mace ko namiji ja'aluhu lizukur sai su sanya shi ga manza dunal inasi amma banda mata sun haramta musu wa in ja'a mayitan amma in ya zama to ya zo a mace matacce mushe ishtaraku fi aklihi sai su ce to ai tarayya wajen cin shi rijalan wa nisa'an maza da mata wal hami abinda ake kira hami idza laqaha fahluhu 10 inasin idan wato abin nan san shi ko kuma namijin shi an gane na raƙumi ya taki raƙuma ko ya bugi raƙuma ko ya yi kililin raƙuma wato goma wakil alham min al'ibili wato wanda laƙa hake in ya zama to raƙumi ne wanda ya bugi raƙuma goma ko ce ta ɗauki ciki wakil alham min al'ibil idza walada li waladihi wato wanda in an ka haifa mun ɗan shaɗa har ya kai ga jika kenan qalu hamiya zahrahu sai su ce wannan ya kare bayansa fatarakuhu lil aliha sai su bar shi wato ga gumakan su abin bautan su to kaga Allah subhanahu wataala sai ya bayyana cewa waɗannan abubuwa abubuwa ne na jahiliya Allah subhanahu wataala bai yarda da su ba wannan tafsiri da muka kawo ba shi kadai bane malamai suka yi akan wannan kalmomi don saboda ya kamata ɗalibin ilimi yayi kokari ya san ma'anar kalmomi a fannoni daban-daban amma bari mu gani irin abubuwan da waɗansu malamai suka kawo akwai wani babban malami na ƙasar Misra ana kiransa Abdul Hamid Kishk malami ne mai zafi a ƙasashen laraba ba a malami mai tashi hankali irin shi ba a wannan zamanin mutum ne wanda yake da yana gani ijiya guda ko ido guda na shi ya samu matsala daga bayan makamci amma tun yana ganin yana ba da wuta hayyan mutu yana ba da wuta bayan ya makamci da ya kai ma gwamnatin misra an kama shi ya fi a kilga to wani lokaci da suka gaji da shi suka rasa yadda za su yi da shi bai gani sai suka kamo zaki sai da suka bar shi ya kai kwana bakwai bai ci abinci ba sai suka ɗauki wannan malami sai suka tura a ciki bayan kwana uku sai suka dawo sai suka iske da zaki da malam suna nan zama da wuri guda wannan shi ad dalilin da yasa suka fitar da shi bu sake mai da shi a cikin gidan kasu karfi gare shi sosai lokacin da wani shugaban kasa ya kama shi naman ta ina ganin ko Jamaluddin Abdul Nasir ne sai Sadat ya sake shi ko Sadat ne ya kama shi sai kuma Mubarak ya sake shi to shine wato wancan ya mutu yana zasa gidan kaso wannan ya sake shi to ai ina ganin wanda ya saki ya kyauta ko sai ya ce adkhalani al-kalb wanda ya sanya ni gidan kaso kalb kare ne wa akhrajani al-khinzir yace alamin ne fitar da ni gidan kaso kish yana da wani wanda da wani kasat ru'asaul arab yadda ya kato kasa da shugabannin nan kasashen larabawa sannan kuma yayi ma libya wato wani kasat wanda wato kasu sukan kuma an hana a sayar da su zamanin gaddafi a kasar libya ala ayyati hal bawa Allah ne malami ne yayi da'awa akwai inda ya daidai akwai inda ya kuskure dan haka mu ba mu shiga cikin waɗannan abubuwa to a cikin kalimatul qur'ani da ya rubuta shine ko ma'ana ko ya fada aka rubuta tun da bamu sani ba ko tun kafin makamcewa ya rubuta shi ko bayan makamta yace bahiratin hiya naqa ita ce raquma yabharuna udunaha ay yashqunaha shab'an za su wato yanka shi wasi'an wato yankawa mai fadi ko mai yalwa idan natajat khamsata aqtunin in ta haifi wato ta haife ciki biyar wa kana al-khamis unsa na biyar ya zamanto mace ce kiran ba tare da an kalli na farkon ba sa'iba in ji kish ya ce hiyan naƙa ita ce raƙuma allati tusayyabu li alihatihim wadda ake keɓance ta fatara'a haitu sha'at ta je ta yi kiwo inda ta ga dama wasilatin ya ce ashatu awin naƙatu wato ashatu nan kaga akuya ko raƙuma allati tasilu akhaha wadda take sadar da dan uwanta idza waladat zakaran aw unsa ma'an in ta haifi namiji ko mace tare ina fata an fahimce ni sai ta sadar da wannan da wannan hamin yace alfahlu yuladu min zahrihi ashra wato raqum namiji ne wanda ake haihuwa goma ta hanyar shi fa yaquluna hama zahrahu fala yahmilu fala yuhmalu alayhi shay'un ba a dora masa wani abu wala yumna min ma'in kuma duk ruwan da yake son ya je ya sha ko nashi ne ko ba nashi bane in muka duba har yanzu akwai kalimatul qur'an na wato hasanain muhammad makhluf wanda ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai na ƙasar misra shi ma ya yi kalimatul qur'an a sa'udiyya ma ina ganin masallacin haramin makka ya rubuta shi to shi ma ya kawo irin wannan tafsiri saboda abubuwa ne yana da kyau a shiga cikin masajir da wurare daban-daban a ga abin da malamai suka faɗa ya ce bahiratin annaqatu tushaqqu udunuha wanda ake yanke kunnanta wato khallali tawaghi za a bar ta ga gumaka idan waladat khamsata abtunin in ta haifi wato ta haifi ta haifi so biyar akhiruha zakarun na karshe namiji ne sa'ibatin ita ko sa'iba anna wato annaqatu wato raquma ce tusayyabu lil asnam wadda ake kebance ta ga gumaka li nahwi bur'in don neman kamar samun lafiya min maradin daga rashin lafiya samun waraka aw najatin min harbin ko tsira daga wani yaki wasilatin yace annaqatu tutraku lit tawaghi raquma ce wadda za a bar ma at tawaghi an gane gumakan su idza bakkarat bi unsa in wa bakkarat sai sabko ma'ana tun farkon haihuwa kenan ta haihi mace an gane unsa thumma sannat bi unsa sannan ta haifi mace kaga wasalat kenan hami sun kace al fahlu namiji ne la yurkabu daga cikin raƙumma wanda ba a hawa wala yuhmalu alaihi ba a hawa ba a dora masa kaya idza laqiha waladu waladihi idan dan dan shi ya haihu kenan sai su ce wannan yana da doguwar rayuwa ko yana da wani tasiri imamu sa'adi waɗansu daga cikin mutane sun ɗauki tafsirinsa taisirul karimun rahman sai suka ɗebe tafsirin kalimomi domin shi ba irin waɗannan bane da waɗannan mutane sun ka aikata daban-daban ne amma shi imamu sa'adi waɗansu ne suka yi aiki shi ma da ya zo wajen tafsiri ya kawo irin waɗannan kalimomin a cikin suratul ma'ida sai suka kawo abinda sheikh nasiruddin sa'adi ya fassara ta ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin bahiratin yace naqatun dabba ce yashquna wato yashquna naqara kuma yashquna udunaha suna yanke kunnanta thumma yahrimuna thumma yuharrimuna rukubaha sannan su haramtar da hawanta wa yarawnaha muhtarama suna ganin abin kimantawa ce sa'ibatin yace hiya naqatun aw baqaratun aw shatun kaga shi ya kawo sha'am bai tsaya ga naqa ba ko baqara ko shat daya yace idza balagat shay'an tunda naqa raquma baqara sanuwa ko sani saniya sha ita ce akuya ko akuya idza balagat shay'an in ta kai wani abu isqalahu alayhi sai su yi ittifaki akan shi bai faɗi ko menene ba shi sa'adi sai yabuha sai su kebance ta fala turkabu ba a hawanta wala yuhmalu alaiha ba a hawa akanta wala tu'kalu sannan ba a cinta wasilatin yace annaqatu tutraku litawaghi wanda za a barta ga tawaghi gumaka idza bakkarat bi unsa in tai farkon haihuwa ta fara da mace thumma sannat bi unsa sannan ta fara da wata mace an gane ko hamil yace jamalun yahmi zahrahu wato wato raqumin da yake kare bayan sa anin rukubi daga hawa wal hamli da daukar kaya a kansa idza wasala ila halatin in ya kai zuwa ga wani hali ma'rufatin bainahum wanda yake tan tsakankanin su kaga dai wannan kalimatkin suna da fassara a wajen sa'adi sabanin abin da waɗannan sun ka kawo a ƙarshe sai wani kalimatul qur'an wanda shi ma na sa'adi ne da na usaimin littattafan su aka duba sai aka kalla yadda sun ka fassara kalimomi saboda ɗalibi in bai da lokacin da zai diba manya-manyan tafsirai kafin ka fassara aya ka san ma'anar kalimomin ka sannan ka je zuwa ga bayanin sauran kalimomin da take ɗauke da su to idan muka duba nan sai an ka ce ma ja'ala Allahu ai ma shara Allahu min bahiratin albahira yace an tushaqqu udunuha shaqqan wasi'an kaga wannan tafsiri na sa'adi wala sa'ibatin hiya allati tutraku sa'iba wa yuharrimuna rukubaha wal intifa'i biha wa albaniha wala wasilatin albikru to nan talidu batnaini ala tawali kaga wannan ba fasar sa'adi bace ta kuma ta usaimi talidu batnaini za ta haifi wato ciki biyu ala tawali jere kilahuma unsa kowanne daga cikin su mace ce wala hamin huwa alladhi hama zahrahu shine wanda ya kiyaye bayan sa fala yuqtal wato ma'ana ba za a kashe shi ba an gane ko wa huwa aljamal idza anjaba ashra aulad shine raqumi idan ya haifi ƴaƴa guda goma an gane ko fala yuqtal sannan kuma ba a amfani da shi daga galla ne in an yi amfani da shi an gane ko in dai mun ce ba za a yanka ba kenan wanda ya zanto daga kashewa yuqtal ne ko fala yuqtal ba za a amfani da shi ba a dora mai kaya ko a ko a wani aiki da shi to dan haka dai walakin alladhina kafaru yaftaruna ala allahi alkadhib sai dai su kafirai suna kirkira ƙarya su jingina ta zuwa ga Allah game da al'amarin waɗannan abubuwa wa aktsaruhum la yaqilun mafi yawan su ba su da hankali ko kuma wa aktsaruhum la yaqilun dukkan su ba su da hankali in mun cewa aktsaruhum to me yasa kafaru Allah ce kuma duk wanda akafiri a wajen Allah bai da hankali tunda ya saba ma Allah kuma mu faɗi wannan ba wadansu malamai suka ce aktsaruhum na ana nufin mafi yawancin su dan wadansu sun san aibin shirka shi yasa wadansu ba ba su ma amfani da abin dai sun bar mutane su suna aikatawa sun bi mutane su akan son rai ba wai akan rashin sani ba an gane akwai wanda kuma shi da ba akan jahilci yayi wadansu kuma sun ka cewa aktsaruhum la yaqilun dukkan su ba su da hankali akan abinda suka kirkira ma Allah ƙarya Allah ya bayanin wannan filla filla a cikin suratul an'am wanda bayani zai zo wa ja'alu lillahi mimma dara'a min al-harfi wal an'ami nasiba wa qalu hadhihi an'amun wa harthun hidrun la yut'amuha illa man nasha'u bi za'mihim wa an'amun hurrimat zuhuruha wa an'amun لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون لن يكمات مداكن تاسيغو بأن الله يكيمون ري إن شاء الله تعالى زامزو مقارسة كراتو أبين دمك فتايا زمن تولي دي الله شباب ملادا وان دمك يكسكري الله يغافر تامنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته